أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu tarin albarka barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar talata sha hudu ga watan ramadan mai albarka hijira annabi tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ya daidai da uku ga watan mars miladiya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazin imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace rana a jiya mun kon aya ta 31 daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah muke roƙo ya zaunar da ita lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ta'ala ya mana maganin shi wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai ƴan uwa da suke izo bara addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi akwai wata baiwar Allah da ko da yaushe tana izo kokon baran addu'a ga ƴan uwa musulmai tana baran addu'a kan kasuwancinta muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatunta da mu gaba ɗaya na alkhairi akwai wani ya turo tambaya a jiya kan mas'alar one ikisbet da fenifut ko kuma pariput da muka yi bayani a jiya yake tambaya cewa shi yana sai da kuɗi ne na kredi kamar yana da m kuɗi da yake kasuwanci na sai da sayarwa to don haka yana sai da mu mutane kala-kala wa'annan kuɗaɗen to yanzu idan ya zam wa'annan kuɗin an saye gare shi don a sa su ga caca shin ba shi da laihi shi ne tambayar shi to a hakikanin gaskiya kai ɗan uwa mai albarka babu wani laihi gare ka matuƙar dai baka taimaka ba wurin yin wannan cacar domin ubangiji ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya a kan albir yi ma Allah ɗa'a da jin tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya a kan saɓon Allah da ƙetar doka ta Allah ta'ala da kuma saɓa mishi da haka matuƙar dai cewa kai kana shafshaf inka ne irin yadda kowa yana iya zauwa ya shafshaf gare ka to wannan kasuwanci naka halal malak ne ya halitta gare ka amma in kawai kana kasuwancin ne don 'yan caca to nan matsala take kana shafshafa don masu caca wani ikisbet to wannan kasuwancin naka ya samu matsala amma asalin kasuwancin shafshaf ko kuma tura 'yan kuɗi ko kuma benifu afuwa ko kuma mai nita ko abin da ya kama da haka wannan kasuwanci halak malakin ya halitta ina fata an gane wannan don haka malamai suke shabbaha irin waɗannan kasuwanci da kwalba wadda babu komai a cikinta idan ka sa madara ka sha ka sha halal idan ka sa giya ka sha ta zama haramun to wannan ya danganta da yadda ka sarrafa wannan kasuwanci naka Allah shine masani ubangiji ta'ala yace wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd na'am ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ملا بكر قميتي ثم رجع السياق إلى ذكر المنهيات والمأمورات للإرشاد وتقوية المجتمع الإنساني iqamatal qist bainal afradi faqala sai ubangiji ta'ala ya sake komawa zuwa ga siyakin ababen da aka hana da ababen da aka umurci musulmai da shi domin a tunatar da su a fadakar da su kuma a karfafar da mujtama'i na addinin musulunci kuma na mutun domin a tsaye da adalci tsakanin al'umma sai Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd Allah ya ce kada ku yi fatan abun da Allah ya fifita sashen ku akan sashe min jihati duniya na bangaren duniya awi dini ko addini li Allah yu'addi ila tahasudi domin kada wannan ya kai al'umma zuwa ga hasada wa tabawudi da kiyayya wa junansu li anna fit tamanni domin a cikin burace burace akwai ta'alluqil bali alaƙantuwar ƙwaƙwalwa da tunanin mutum wani siyanil ajal da kuma mance ajalin mutum domin duk lokacin da mutum ya kasance yana burace-burace a rayuwarsa to buri yakan iya sa dogon buri yakan iya sa mutum ya mance mutuwar da ke gaban shi domin duk lokacin da mutum ya sami rayuwar shi dogon buri to za ka ga ya tagayyara a ɓangaren alaƙa shi da Allah ta'ala yanzu mutumin da ya samu kanshi burin zai samu miliyan ɗari to za ka iske ibada shi ta zama ya ƙarama da inda ya sallami sallah wurjanjan ya hita daga masallaci to shine ubangiji ta'ala ya yi hani game da dogon buri wala ta tamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd Allah ce kada ku yi burin abunda Allah ya fifita sashe akan sashe domin babu shakka Allah ya fifita mutane kala-kala Allah ya fifita wannan da ilimi wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah ya fifita sashen ku akan sashe a cikin arziki wannan Allah ya fifita shi a wurin ilimi wannan Allah ya fifita shi a wurin karfi wannan Allah ya fifita shi a wurin kudi wannan Allah ya fifita shi a wurin kaihin tunani wannan Allah ya fifita shi a wurin karhin kwakwalwa da karhin harda to dan haka da yawa kada mai mu yi burin abinda Allah ya fifita wani akan wani mu yi burin wannan ni'imar da Allah ya bawa ne ta gushe ni ban samu ba shi bai samu ba kaga daga nan hasada ta shigo dan haka saboda nisantar juna nisantar hasada sai Allah ta'ala ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun Allah ya ce nasibun kaso na gado ya tabbata ga maza min maktasabu na abunda suka yi aiki na jihadi walin nisa'i haka kuma ya tabbata ga mata nasibun kaso min maktasabna na abun da suka aikata min ta'ati Allah na yi wa Allah da'a wa ta'ati azwajihinna da yi wa mazajen su da'a wa hifdhu furujihinna da kuma tsare al'aurorin su wa li kulli al-fariqaini hazzun kowace jama'a daga cikin jama'un maza da mata suna da rabo min al'amali na aiki ويقابل به عمل الفريق الآخر haka kuma yana huskantar aikin jama'a wanda suke ba wannan ba da haka mutum sai ya samu ladashi cikakka wurin Allah ta'ala al-Imam at-Tirmidhi ya yi riwaya daga Ummu Salama Allah ta'ala ya ƙara yarda gare ta karkashin wannan ayar al-Imam at-Tirmidhi ya yi riwaya daga Malam Mujahidu daga Ummu Salama annaha qalat ya Rasulullah Ummu Salama tace ya annabin Allah yagzu rijalu wala yagzu nisa maza suke jihadi su tafi wurin yaki amma mata ba su tafiya wurin yaki wa inna ma lana nisful mirath alhali kuma gashi mu mata mu wake ba rabin gado su kuma maza ana ba su gado mai yawa zaka iske mu mata ana ba mu kaso eh ana ba maza kaso biyu a ba mata kaso guda lizzakari mithlu hadhil unsayni ana ba namiji kwatamkacin kaso biyu na mace guda na mace biyu afwan to don haka sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama mu ana ba mu kaso guda namiji a bashi kaso biyu kuma mazan suke hita wurin yaƙi to wannan kamar wani kile ne ta bada wani irin saƙo ne kodi wanda akwai kod sai wanda ya kai kwakwalwa yake iya gane me take nuhi kamar tana son ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mu ba mu fita yaƙi maza suna tahiya yaƙi su samo ganima ganima da tarin dukiya da kudade masu yawa kuma idan aka mutu aka zo rabon gado ga ganima kuma sai a ba su kaso biyu mu a ba mu kaso guda kenan kamar ya zan maza suna da kaso da yawa wanda ya hina mata to shine sai aya ta sabka Allah ya ce wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku kada ku yi fatan abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashi domin wannan wani fifiko ne da Allah ta'ala ya fifita maza akan mata fiye da yadda ake tunani shine al-Imam Tirmidhi yace wa hadha hadithu mursalun wannan hadisi mursalin hadisi ne shi kuma wannan hadisi mursal mun yi bayanin shi mun yi bayanin me ake nufi da hadisi mursal a cikin karatukan mu na ilimin mustalahul hadith qala ibn al-arabi malam ibn arabi yace riwayatu mujahid dukkan su riwaya ne hasana bata kai daraja ta siha ba riwaya ire-iren wannan sai malam ibn ashur yace qultu lamma kana mursalan yakunu qawluhu fa anzala Allah wala tatamannaw min kalami mujahid wa ma'nahu anna nuzul hadhihi al-aya kana qariban min zamani qawli ummi salama kuma abun nuhi wannan magana dai ta yi kusa da maganar lokacin da ummu salama ta yi wannan maganar cewa wala tatamannaw ma ta ce ya rasulullah yaghzu rijalu wala yaghzu nisa da haka dai abun nuhi anan ita ummu salama ta yi fatan a ce abunda aka ba maza zai zam daidai wa daidai ne kuma an rawaito athar hadisai da yawa wasu daga ciki suna da alaka da tamanni na mata da suka yi fatan su su ta wurin yaki kamar cewa inna lidhakari mislu hadhihi al-unsayni wata mata tace lalle maza suna da kaso biyu mace kaso guda wa shahadati imra'ataini bi rajulin mace in za ta bada sheda sai mace biyu sun yi sheda akan namiji guda kamar da Allah ta'ala yace a cikin sura a cikin ayatul daini fa in lam yakuna rajul rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah ta'ala yace idan ba a samu namiji biyu ba a wurin kawai shedu to sai a samu namiji guda da mace biyu kenan mace biyu suna zama mahalli na namiji guda dai akan biyu ne shi to wannan kuma ba yana nuna cewa namiji yahi mace bane kada wani ya yi tunanin cewa a'a a shari'ar musulunci namiji ya himace a yadda ka san namiji yana da haƙoƙi haka ita ma mace tana da haƙoƙi a cikin shari'ar musulunci yasa ubangiji ta'ala zaka ji ce innal muslimina sai ce mi wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati haka dai inda Allah zai ce lalle musulmai maza sai a kawo mata a bayan su lalle masu imani maza sai a kawo mata a bayan su dan a nuna ma cewa kowane yana da nashi haƙi gwargwadon abin da shari'ar musulunci ta gindaya masa to kaga wannan ba yana nuna rashin kaihin tunanin mata ba domin babu shakka idan aka lura akwai wata mace wadda Allah ya ba kwakwalwa da basira tunaninta da kaihin tunaninta ya karhin namiji tunanin da ummuna khadija radiyallahu ta'ala anha ta yi lokacin da wahayi ya fara sabkan ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya irin wannan tunani kuma mace ce da annabi ya ce laqad khashitu ala nafsi tace yace wala naji ma raina tsoro na ya zama wani halaka ne ko kuma wani abun bala'i ne ya sauka a kaina sai ta gayi wasu kalimomi mafi tsadar kalimomi wa'anda suna da tasiri wurin ƙarfafa annabi sallallahu alaihi wasallam akan da'awar shi ta ce kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan ta ce na ranci da Allah har abada Allah ba zai kumyatar da kai ba innaka latasilur rahima lalle kai kana sadar da zumunta wa taqri dhaifa kana yi ma baki gara wa tu'inu ala nawa'ibiz zaman tace kana taimakon duk wanda ke cikin musiba ta zamani to kaga wanda ke wannan ababen Allah ba zai kuma ya tashi ba to ita a tunaninta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada wa'annan dabi'o'i na amana ya da dabi'o'i na gaskiya to har abada Allah ba zai kuma ya tashi ba kaga wannan mace ce amma mai kamar maza kuma tarihi cike yake da tarihin mata waɗanda suka jajirce wurin ganin sun tarbiyyatar da maza har wani malami yake cewa dukkan ga wani namiji jajirtacce to wara'ahu imra'a bayan shi akwai wata mata jajirtatta duk lokacin da kaga wani namiji zarumi a ilimi zarumi a yaƙi zarumi a tunani to da ka bincika akwai wata mace wadda ta karfafa shi wadda ta yi finansan shi wadda ta yi da'amin shi a bayan fage ka ɗau irin su al'imamu shafi'i muhammad ibn idris shafi'i wanda ya mutu shekara ta 204 hijira da maka zuwa madina al'imamu shafi'i ya kai inda mamashi duk inda wani malamin fiƙo yake ko na hadisi ita ke nemo malamin da labarin malamin da reference kan malamin ta nemo reference da sira zatiyan malamin CV ta malamin malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin aqida ne malamin luga ne tace to ka shirya mu ta wurin malam wani za ta sa shi gaba kahot ta kahoshi karshe mamar shi tana yin saka ta sai da saka domin ta saya wa ɗanta littattafai al-imamu malik ibn Anas imamu daril hijira wannan da kake ji ana cewa mazhaban malikiya kakin ya kai inda yake mamashi ta kawwana shi ita ta gyara shi ta shirya shi har ya kai inda yake ana nuna shi da yatsu a duniya yace kanat ummi tu'ammimani mamata ta kasance tana yi mini rawani tunda asuba ta tada ni ta yi mini ta shirya ni ta sa min jabba ta mini rawani ta ce je inda malam wane ta'allam min adabihi qabla ilmihi ka nemi ladabinsa kafin ka nemo ilimin shi da fiqhun shi wannan malamai kenan ya aka suka kai inda suke yanzu iyayensu mata da aka dukkan bincika tarihin wani zarumin malami zaka iska a bayan shi akwai mamashi wadda ita ce zaruma To kaga wannan ba yana nuna cewa Allah ta'ala da ya ba mata kaso guda ya ba maza kaso bi ba ba yana nuna ya hison maza bane akan mata la namiji nawa zai je jahannama bai sani ba kun ba yana nuna cewa su mata suna da karhe karamcin tunani bane la a idan ma ka dau ta'lilin da Allah yayi sai ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra dan tayu wata tamance sai guda ta tunatar da guda To kaga wannan kuma yana nuna cewa ba su da har daban. Wannan duka malamai su yi tafni da irin wannan shubuhoyin wanda wani yana iya tunanin su. In ka ce mata ba su da harda, to yanzu duniya ta tabbatar ma da cewa masu harda, masu ƙarfin harda da ilimi yanzu mata ne. Domin zai nan ka je alakkunoni kakin ka ji fireme guda namiji sai ka ji firemer mace goma sha. idan ka zo musabuƙoƙin duniya zaratan mazaje inda za ka iske namiji yana kuka gaban mace ta huce gaban shi mace ta san ulumul ƙur'an ilmul ƙira'a tafsirin ƙur'ani gata nan zaratiyan mace zaru ma wurin har da alƙur'ani saboda su maza suna ta sun shagaltu da neman kuɗi da neman duniya to shine ubangiji ta'ala ya bayyana anan wasu riwayoyi kuma sun zo suka ce inna thawaba amalina ala dhi'fi min thawabin nisa wasu maza ne suka yi wa mata gori suka ce lalle ladan aikin mu linki biyu ne na mace guda wa ba'dha fi sha'anin fi sha'anin nisa wasu kuma riwayoyi sun zo ne akan sha'anin mata sa'alna ajra shahada fi sabilillah sun tambayi ladar shahada idan mace ta yi shahada yakin wurin yaki wa qulna law kutiba alaina alqital suka ce wallahi da an farlanta mu da yaƙi laƙatan na da mun je mun hita wurin yaƙi kuma duka wannan misallan a sun sabka ne kamar yadda ibnu ashur ya tattaro su yace duka ana iya sa su a umumin dalilin sabkar wannan ayar wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd Allah ce lirrijali nasibun maza suna da nasu lada idan muka fassara annasibu kaso na athawab kamar yadda malam abakar gumi ya fassara annasibu bithawabi lirrijali nasibun maza suna da nasu kaso na lada walin min maktasabu na abun da suka aikata ai bi sababi ma amilu min aljihad kaga shi malam abakar gumi ya dau ɗaya daga cikin fassarori na wannan ayar maza suna da nasu lada idan suka yi jihadi haka su ma mata suna da nasu lada idan suka yi jihadi to me ake nufi da attamanni cewa wala tatamannau na farko dai wannan ayar idan ka kadiba tsakanin jumlolin guda biyu munasabar su na anna tamanni yuhabbibu lil mutamanni shay allazi tamannahu shi duk wanda yake burin abu zaka iske burin nan da yake na tamannin zuciyar shi tana ƙawata mai wannan abu da yake so fa idza ahabbahu idan mutum ya so abun atba'ahu nafsuhu sai rayuwar shi ta bi wannan abun sai ya fitintinu da son wannan abu ya jarabtu yana son ya samu abun nan ta kowane hali to har ya kai inda wannan burin da yake so ya cimma zai samo ya kirkiro wasu dubaru na haramun ko wanda ba na haramun ba domin ya cimma burin shi yanzu mai cata me ya kai shi zuwa ga cata kuɗi ne da yake burin ya samu yana son ya samu miliyoyin kuɗi ya ga alhaji wane ya gina gida na miliyan ɗari ya hau mota ta miliyan ɗari ya auro mace ta miliyan kaza sai ga shi ma ya kamata gaskiya kada a sha da shi to da sai ya shiga caca to wannan burin sai ya kai shi ga kai ya kutsa masaɓon Allah don ya samu ya yi kuɗi cikin lokaci ƙalilan irin 'yan kiripto za ga ɗan kiripto shi so yake sai ya yi kuɗi ɗan lokaci ƙalilan aka jama'a ya kamata mu tashi mu nemi sana'a Allah ta'ala ya datar da mu to wannan shi ake nufi da attamanni to attamanni huwa talabu husuli ma ya asuru husulahu idan aka ce attamanni a wurin malamai shi ne neman abin da yake wahala a same shi shi yake cima attamanni talabu husuli ma ya asuru husulahu neman abin da yana wahala a same shi ga mutum littalibi ga mai neman abu kamar lokacin da malami ya rubuta jarabawa sai ya rubuta muku mi atamanna lakum tawfiq ina yi muku tamanni ina yi muku fatan ku ci nasara ɗari bisa ɗari saboda samun ɗari bisa ɗari ya gare sai wanda ya karatu wani malami ya zo yana sharhin attamanni wurin malaman balaga sai ya ce abinda a attamanni shine fatan abin da yana da wuya a same shi kusan ba a ce impossible ba amma sai difficile sai ɗalibi ya ce aha malam ashe hissa duk ƙarshen tambayoyinka sai ka rubuta cewa bon chance ina muku fatan cin nasara kuma kasan cin nasara nan ya gare shi sai ce eh saboda shi attamanni wahala gare shi to jama'a shi attamanni akwai inda yake zauwa da kyau amma akwai inda yake da matsala dalilin da yasa aka hana tamanni saboda tamanni yana iya kai ga hasada yana iya tunkuɗa mutum ya kai ga hasada ɗan uwan shi ga abin da Allah ya bashi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari na cewa shi yana fatan da za a kashe shi a fi sabilillahi wurin yaƙi a sake raya shi a kashe a kashe shi fi sabilillahi yace lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya yace nayi fatan da za a kashe ni wurin yaƙi a rayashe ni sannan a sake kashe ni a rayashe ni wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laitana nara ikhwanana kai co ina da za mu ga ƴan uwanmu sai annabi sai sahabbai suka ce mam annabi alasna ikhwanaka shin ba mu ne ƴan uwanka ba sai ce a wa'annan da suka yi imani da ni ba su taba gani na ba su ne masoya in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka yi imani da annabi kafin ba su taɓa ganin annabi ba to kaga wannan hadisi kusan yantabiqa alaina kamar da mu ake mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ba mu taɓa ganin annabi ba kuma muna iya ba da rayukan mu fansa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma na daga cikin tamanni an ya tamanna ni'matan tumathilu ni'matan fi ghairi al-ghayb fi yadi al-ghayb akwai burin mutun yayi burin Allah ya bashi irin ni'imar mal aramma yaga aramma yana rattala al-qur'ani zai ce Allah ka bani har da ta irin aramma ta qira'an mahir ni ma dai in samu yin qur'ani kamar shi to wannan malamai suka ce ba a ce mishi hasada ana ce mai al-ghibta na hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fi ithnataini babu hasada sai a cikin ababe guda biyu isa al-imam al-bukhari a cikin jami'in shi ce babu tamanni shahadati fi sabilillahi wa babu lightibati fil ilmi wal hikma yace babin kai burin Allah ya sa a kashe ka wurin yaki wa babul igtiba igtibati babin hwata wanda ba hasada ba al-igtibat kaga shi yayi kama da hasada ne annabi ya ce la hasada illa fitnataini babu hasada sai cikin abu guda biyu rajulun atahu atahu Allahu almala mutun ne atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqi sai Allah ya jagorantar da shi ya jibantar mai da dukiyar wurin zuba dukiyar da bannata wurin haƙi wurin gaskiya da taimakon addinin musulunci sai ka ce ya Allah ka bani irin dukiyar alaji wani dan in irin taimakon shi annabi ya ce to wannan ba a ce mai hasada ana ce mai hwata na alkhairi wa rajulun atahu Allahu alhikmata da mutumin da Allah ya bashi hikima fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan hikimar wa yu'allimuha an-nasa kuma yana koya mutane wannan hikima kamar malami malami ne maharracin ƙur'ani masanin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka ce ya Allah ka bani irin ilimin malam wani ni ma in karantar da al'umma kamar da yake karanta suwa to wannan ba hasada bace gibto ake ce mata to kaga wannan shi ake ce ma at-tamanni sannan akwai at-tamanni wanda shi hasada ne wanda an hana shi an hana a yi shi shi ne tamannin mace ta yi burin ta zauna gidan uwarta sai ta yi ta ƙoƙarin lalata alaƙarta da mijinta isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafriga sahfataha annabi yace kada ɗaya ɗayar ku ta nemi a saki ƴar uwarta dan ta ta maye gurbinta ta zo tana ta gaya mata labarin mijinta sai ta haɗe mai ta ji gaskiya tana fata Allah ya bata irin wannan miji yanzu sai ta tsara ya za ta yi ta lalata auren sai ta lalata auren dan ta maye gurbinta wanda da yawa an samu irin haka na abikiya sai ta aura mijin abikiyarta ana samun haka nan da yawa saboda ita wawiya ce ta zauna tana taba abikiyar ta labari cewa aini mijina da kike gani wallahi komi yana yi mini ke ga kayan ɗakin ga shi ya mini su ke ga kaza ai shi ya mini shi ke ga sai ta ga gaskiya irin wanga miji shine ake so da haka za ta yi kokari sai ta lalata alaƙar ki da ke da mijinki ya sake ki da ita ta shige sai ta samu wani ɗan sagara ta ɗuɗɗura ki ta ce wa ya gaya miki ana yarda da mawalaƙancin maza ke za ki yarda miki walaƙanci wallahi kake yarda wata irin haka ya faru da ita ta ma taima abin ke ta labarin mijinta sai ta haɗe miyau mijinta kullun jikabiyar yake bata kullun duk sahiyar Allah jikabiyar yake bata yanzu ran nan sai ta ba abi ke ta labari tace ai ni mai gida kullun san kimil yake bani san kimil kai gaskiya yayi miki lakai to ni ina da labarin gidan wance mijinta jikago mai ya kabata sai ta hau yanzu ko da ta tsatsara mata sai ta taho yana tahowa ta ce yabba ta san kimil rike ciyarka a sai ka ƙara dimil za ka bani ta jaye jaye ce a ni bakin su na gaina ya bada tajja yajja tajja yajja ƙarshe dai armen na ya mutu yanzu da tattahi gidansu ba ta gaya babanta armi ya mutu ba ba ta gaya mai cewa lalle ya sake ta saboda rigima kaza da kaza jikka bai yi ka bata amma yanzu gaskiya ita ba ta iya haƙurin jikka bai jikka goma ta kaso a bata kamar misali a ce dubu goma sha uku ake ba mace kullum duk sahi Allah a rama ai kaga wa sai gidan gwamna ko yanzu a bikiyar da tattaho irin kamar dai bata labari sai ta ce miji mika harawa ne sai ce ai wance mun yi hada da ita a bikiyar ki yanzu haka ma na koye ta tana gidansu sai ta ce kai mata ba su da haƙuri Allah ya jarabce mu da rashin haƙuri amma dai insha Allah ni ba haka nake ba in dai ka shirya lahiya launi sai ta ce ba liki shike ne ya hito ya nemi aurenta ya ce amma dai gaskiya ni abinda Allah ya sauwaƙi na zan bada ta ce babu matsala duk abinda Allah ya sauwaƙi ka bada shike ne ya aure ta bayan auren yanzu kullun saya sai ya samu wata jikka ya bata wata ran 300 wata ran jikka biyu ta yi ta godiya tana jin daɗi saɓanin jikabet yanzu waccan da ta samu labarin abike ta ta yi aure wata aure abijinta sai ta tadda rigima Allah sai an medo sai uban ya ji labari babanta ya kira shi ya ce mike haro ya gaya mai ai yanzu watan ta guda da ta yi gida tashi da ta yi na mata saki ɗaya ya ce a ni ce min ta yi ganin gida ta ta wuce wallahi sakinta ne ya ce tudu Allah ka yi haƙuri aka zo aka yi sulhu aka maida ta yanzu radda za a sulhu sai ce to shi dai gaskiya yanzu bai ibada jikka bet yanzu tun da su bi na 2000-2000 zai ba su yanzu dai gaskiya shi zai ba su jikka hudu kullun radda kuma ba a samu ba 150 zai ba su radda ma ba a samu ba a haƙura ta ce ita ta yarda don dai ta dawo yanzu da ta tose ta kace mu ce da maƙiya Allah munahuka ashe maƙiyin kai yana tare da kai to Allah maƙiya ta ce karatu ta koya mata abin da kike rena wa mijinki yana iya kokarin shi ke kina ganin bai komi ba a'a wai saboda ke bai yi shawara da ke ba dan me zai miki kaza bai miki shawara ba e ya kamata miji yayi shawara da matar shi amma ba cikin komai ba akwai wasu al'amurra waɗanda khawasul khawas ne amma ita mace tana saboda irin tunaninta son ta kai a ce komi sai an buɗe mata akwai wasu abubuwa wanda tamnaƙulla maza suke yi su kawo a gida baki san yadda aka yi ba sai ta ce yanzu don mi za ka so min kaza ban son shi a'a irin watan mata ba a son ta matar da ake so ita ce duk abin da ta gani gida ta gode saboda ta san cewa akwai wasu matan da ba su samu haka nan ba kai mai gida wanga abu aka so mana to Allah ya saka da alkhairi ai gobe ta heyo amma wata daɗi ya mata yawa tana nan ta samu kwanciyar hankali jin take gaskiya kaza bai yi ba ya kamata a dinga shawarta ta ya za a so min wa'yan ga takalmi an bar yayin su to kaga duka wannan matsala ce ke da ma kin samu an sai miki takalmi wata tana can shekara ta goma sha biyar wallahi ba mijin ta bai taɓa sai mata takalmi ba wata take gaya mata ce wai ku mazan ku takalmi suke saya muku ta ce wai har yanzu akwai irin 'yan aljanna mazan nan masu yin matansu takalmi ita wallahi rabinta da mijinta ya sai mata kalmi tun tana amarya to kaji aran mai ce man kishin gama na banza ita ta annan ta tamna ta kulla ta yi kwai da kwai ta yi kaza ta yi kaza ta duk wata sana'a tana nan duk ta je mai dan ta tuha makanta asiri ta zauna gidan mijinta kai an ban labarin akwai wani miji wanda adda mata hudu duk gidan haya suke kuma duka su duka ka biya ma kansu kuɗin haya kuma suka ci da kansu shi ba ke shi kwara kuma in ya saki mace sai ta kuma biya dan Allah ya yi haƙuri ya maida ta to wala ban sani ba aram wace ni'ima Allah ya mai ni'imar talauci ko ka gano ta aram ce tana yi Allah ko ta nema da Allah ya mishi to gaskiya ni dai duk abin da abin zai kasance a ramma mace hudu kuma duk gidan haya kuma duk suke biya ma kansu haya to sai sihiri ya musu na'am na'am na'am babban magana to kaji shi ma wannan ya taba gani irin haka mai mata uku biyu su ka biya ma kansu haya su ci da kansu kuma su ka bashi kuɗin da yake ci da amarya ta uku a wanga kaga ya samu mata ya aljanna to Allah ba mu irinsu Allah ba mu irinsu matan da ke godiya akan duk abin da mazajen ya musu Allah ya ƙara muna irinsu ya ƙaro muna masu albarka to kaga wannan shi ake ce ma tamanni ka yi fatan wani abu na ni'imar ɗan uwanka ko ta gushe kai baka samu ba shi bai samu to ya huce tamanni wannan kenan wannan tamanni filis tamanni ne ya zama hasada ina fata an gane to ita kuma hasada matsala ce a cikin rayuwar musulmi idan musulmi yana son ya gano abin da ke wargaza rayuwar shi ita ce hasada malami ne almajiri ne idan yana son ya ga abin da kai tsaye in ya shige shi ba zai taba ci gaba a rayuwar shi ita ce hasada shine ka ji ganin kyashi ko ka ji takaici ko ka darsa ma zuciyarka haushi ko kuma rashin jin daɗi don Allah ya ba wani dan uwanka ni'ima wallahi ko da Allah ya ba ɗan uwanka ni'ima ne minti guda ka ji a ranka baka ji daɗi to ka samu matsala hasada mugun ciwo Allah ya kare mu daga hasada ta shigo a cikin ɗaliban ilimi ta shigo a cikin malamai dama masu kuɗi su nan na ta yi kato kato to amma wurin malamai an ka ga hasada akwai mamaki malam wani da malam wani akwai hasada akwai mamaki a ce malamai da suka karanta to kuma kaga duka wannan matsaloli ne sun shiga a cikin almajirai kaga ɗalibin ilimi Allah ya jarabci wane da wata ni'ima kawai zai jinda zai dinga jin bakin ciki ya ga cewa a'a ba shi ya cancanta da wannan ni'ima aini na cancanta tsakan eh kwarai da gaske kwarai da gaske to da haka jama'a mu kiyaye kanmu daga hasada mu mai da al'amari daga Allah ta'ala domin Allah shi ke bada ni'ima shi ya ce wala ta tamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi fatan abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashe to kaga wannan kenan bangaren abin da ya shayi hasada Allah ce lirrijali ya tabbata ga maza nasibun kamuwa za kai lirrijali ya tabbata ga maza nasibun thawabun lada min maktasabu na abun da suka aikata walin nisa'i su ma mata suna da nasibul lada min maktasabna na abun da suka aikata wasallallahu min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa ko yaushe ku roki Allah ya baku daga falala Allah da ya bashi kai ma ka roka ya baka ai la ta'khudhu sinatun wala nawm kwana ko an gaje ba su kama Allah Allah ya bashi to roki Allah ya baka shikenan sai a huta Allah ya ba shi miliyoyin kuɗi to roƙi Allah kai mai baka miliyoyin kuɗi ko ya baka tiriliyoyi ko ba haka ba to da yawa zaka iske nan ne ake samun matsala Allah ya ba shi mata ta gari to kai ma roƙa Allah ya baka wadda ta hishi wadda ta tashi ko ya ba shi mata mai kyawu hora sai ka roƙi Allah ya baka wadda ta tashi ko ya ba shi sutura yana sa wa tuwahi suna kama shi roki Allah ya baka kai ma kuɗi ka sa suturar Allah yana ba duka bayun shi da haka inna Allah kana bi kulli shay'in alima was'alu Allah min fadli inna Allah kana bi kulli shay'in alima ku roki Allah daga falalarsa lalle Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai to wannan la da aka yi amfani da ita ta wala ita malaman nahawu ke ce ma nahiyatun wala ta tamannau shi kuma an yi jazma ga fi'ili ne bi hazfin nun ma faddala wannan maf'ulin ne maf'uli ne na ta tamannau to shi a tamanni shi ne a ɓama kwaɗayi kamar yadda wani mawaƙi yake cewa alalaita shababa ya'udu yauman fa'ukhbiruhu bima fa'alal mashibu yace kai co ina da za a ce samartaka ta dawo wata rana sai in ba samartaka labarin abin da hurhura ta mini hurhura ta mi yankan kamna in hurhura ta zo ma mutum bai da kodala a yan samu matsala yana tsaye da yan budurwa za ta ce kaka ina wunin ku to wannan shi ake nuhi da la a wannan kalimar wannan ayar ta karantar da ababe da yawa a na daga cikin fa'idodin da muke tsinta a kan wannan a cikin wannan ayar dogon buri kada mu yi dogon buri a rayuwa sannan kuma tamanni ya rabu gida biyu na farko muka ce akwai an ya tamanna zawala ni'imatil ghair mutum yayi fatar Allah ya gudda ni'imar wani shi bai samu ba shi bai samu ba kowa ya rasa to wannan ƙarshen hasada kenan wani yau zaka ga Allah ya baka wata kadara ya baka wata mota sai kaga yana fatan Allah ya sa ta kama da huta shi ba roƙon yake Allah ya bashi mota ba mm ta lalace ta kone kai bai sa baka samu ba shi bai samu ba to wanga ya huce dan bakin ciki yake yaran ma na biyu an ya tamanna zawalihi li ghairihi akwai dan hasadar da shi wata yake ta gushi shi yana fatan ya samu amma kuma kowa ya rasa in na samu kowa ya rasa to kaga wannan yana da matsala wannan ai ana iya samun mai kaso na uku wanda shi son yake ya rasa wane ya samu wannan shi kuma ai samun shi ga uwaye shi uba ya ya hi son ya rasa dan shi ya samu uba na gari kenan yana iya sadaukar da duk abin da ya mallaka dan dan shi ya rasa komi shi ɗan ya samu wannan ina nuhin ina magana ne da iyaye wanda suka sa aikin da suke ba uba wanda bai da aiki banda arme armen hararen mata tsala tsala ba ɗiyan shi suna can suna hayya hayya wurin kuɗin makaranta ana koro su ga kuɗin makaranta islamiyyar su ya kasa biyan jikan makaranta amma yana can ya haɗa kuɗi ya tamna ya kulla zai kai sadaki ya kasa biyan jikka a makarantar ɗiyansu in ya kai ɗiyan shi jika goma sha biyu ne a shekara amma yana ce ya kai ma budurwa sadaki jika ɗari biyar kuma in malami ya koro shi ya to ya ci mutunci ya ci malamai ba su da haƙuri mu da muka yi karatu malami kada gota aka bashi to a koma da wani ya taba ce mai haka nace to a koma da ka yarda ya ce a wani ce to ba matsala ɗiyanka duka mai domin su makaranta in lokacin noma ya zan samu wata katafare ya gona mai kuya ɗari biyar sai in zuba sauran numa kaga zan ba su karatu kyauta in kana so ma kakka ba da kadago kakka ba da kodala za su yi min noma in ba su yi noma in kida musu kashi sai ya shura ce haka nan na ha ya ce wallahi da mu kai ba malamai noma na ce to yanzu mu kuma ba mu noma kuɗin noman nan ku kawo mana su na ce kakka ta nesa kai da kai ganin ka girma ni kan kaina da kake gani yanzu ina malami ko to ban san so adadin da na taiku na malamai wa malami na noma ba to kaga wannan zamani ne ya zo da canje-canje amma kawai wani ba wani matsalar ba jikkata yake yake yake bai iya bada ba hmm. hasada ta ta shigo tsakanin masu kuɗi da malamai ganin yake yau in yabba malam jikka malam zai sa gizina to sai hasada ta shigo da aka bai ba malami kudin makaranta sai an hada na wata biyu a ce to ga na wata guda ko kuma in dan shi bai zuwa makaranta landi mardi mercredi sai ya ce ma malam ka ga lakwal yaro kai bakin samdidi mashi ka zuwa dan haka zan dinga bada kudin samdidi mashi in jikka na ce 100 zan bada ko ya ce nikin goro yana da da goma sha bet sai ya ce malam zan dinga bada kudin yaro bet kai wallahi mu ji tsoron Allah jama'a wani malami ake ba da labari shi irin masu kuɗin da ke haka nan ɗiyan shi haka ne yake musu kuɗin goro yake musu in wata ya mutu ba a biya kuɗin makaranta sai ya shigar da aya cikin aya ana minal jinnati wan nas qul ya ayyuhal kafirun mm mallam ba aya yake musu aya ta shiga cikin aya ayi ayi mallam ya ce aya ta shiga cikin aya saboda wata ya mutu ba a biya ba ce ai kai ma haka kaka haɗa aya da aya kana haɗa hota da hota jama'a mu ji tsoron Allah malamai ba mu iya biyan su wallahi malaman ɗiyanmu Allah ɗai ke iya biyan su wani shekaran jiya yake ce mini wai malam ya kuke haƙuri da yara wane da wane ya ce yadda uwayensu ka haƙuri da su ya ce wallahi uwayensu ba su haƙuri da su uwayensu koro su suke inda kuke ya ce yaro ne wanda da ya yi munci goma zamne lahiya lau to alhamdulillah bai iya munci zamne munci goma lahiya lau shi ba lahiya ya san su da aji shi saura suke to kuma da haka ne wata zai mutuwa malami ya tambayi haƙƙin shi a ce malamai yanzu son kuɗi gare su Allah ya sauka Allah ya tuwa muna asiri aya ta karantar da mu hikimar Allah a wurin kyauta da kuma hanawa akwai hikima wadda Allah yake dubawa wurin ya ba wani kuma ya hana ma wani sannan Allah ya tabbatar da al'ahkam allati taduru ma ilaliha akwai hukumce-hukumcen da Allah ya bayyana mana waɗanda suna da suna zagayayye ne ya da illolinsu wannan hukumci kaza ga illashi wannan hukumci kaza ga illashi sannan ya halitta mutum ya yi fatar abin da yake alkhairi ne ka yi fata ya halitta ce ina fatan Allah ya sa in haddace ƙur'ani wannan fata ne na alkhairi sannan kuma ya aya ta bambanta mana jinsin maza da mata aya ta nuna muna bambancinsu kuma Allah ya nuna muna cikin wannan aya sai'atu fadlillahi wa karami akwai yalwa na falala Allah da karamci shi Allah yana da falala kuma yana da karamci ga bayansa haka sai mu ci gaba da gode ma Allah ta'ala akan falalarsa wannan aya ta tabbatar muna Allah yana da ilimi gamammen ilimi cewa shi inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne ga dukkan komai kuma aya ta karantar da mu mu samu wadatuwa da yarda da abin da Allah ya baka wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada kai fatan abin da Allah ya fifita wani akan wani a kada ka dinga jin kyashi wallahi shi wani jarabawa shi Allah ya jarabce shi da ganin kyashi hissa shi da kana son ka motso da hasa da shi to ka dumka sabon kwamfili zai ci gaba da kallonka kai in kallon bai isa ba sai ya to ya taba ya ka gizo na ci ko ya ce ai wallah akwai wani shi in ta in ta motso mai yana ta kallonka ba ta isa ba sai ya taba ya ci ba shi na ciwo karshen hasada ba shi na ciwo to ina ranka da komai ya ciwo sai ya samu illar ko ya ce a karama ta ba irin tauta ba kuma ya san babba ta ce a karama ce a akwai su a ramu hasada hasada mugun ciwo Allah ka raba mu da hasada Allah ka ba mu yarda da abin da ka ba mu kaga Allah ya baka abu ka yarda cewa haka Allah yake son ganin ka wallahi ba karaman ni'ima bace shi wani babban matsala shi ya ji an ambaci sunanka gaban shi kwarai da gaske alqana'atu kanzul lafi qana'a wani taska arziki ce da ba ta karewa aya ta karantar da mu wujubul muraqaba ka dinga kiyayewa kana hannunka bai sanda kuma kada ka dinga zawwa kana gayin wasu abubuwa gaban waɗanda adda hasada Isa al-Imam al-Albani ya fitar da wani hadisi a cikin al-Irwa hadisi ne wanda malamai sun tattauna akan ingancin shi karshen dai abinda malaman hadisi suka ce hadisi ne hasanul li ghairihi hasan cewa ku nemi biyan bukatocinku bilkitimani da ɓoyewa idan kana so Allah ya biya ma wata bukata to ka ɓoye kada ka gaya wa mutane kada ka gaya wa mutane domin shi wani kana gaya mai zai shiga ya hita ya shiga ya hita sai ya walwala wannan aure ne kaka gani sai in za a daura aure ka ce to gobe akwai daura aure bal ma bari sai radda za a daura auren ka ce yau ina da daurin aure alkitimanu kenan don wani da ya ji za ka auren ɗiyawa ne zai shiga ya hita ya shiga ya hita don kaka aure ta ko kuma ya ji za ka yi wani kasuwanci zai fito hanyar da zai biya walwale wannan abu ba ma ka ɓoye sai ya ji labari kawai cika wani ya sha da ni wallahi to Allah ya kyauta na aram wali kullin ja'alna wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
نعم ubangiji ta'ala yace ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani yace wali kullin ya tabbata ga kowane minar rijali daga maza wan nisa'i da mata wali kullin ja'alna kowane daga cikin maza da mata mun sanya shi mawaliya yana jibintar lamari na wani kaso nashi ay asabatan yatawallawna nasarahu fi umurihi shakhsiyya mimma lil usrati fihi madkhal kowane yana da wasu mutane da ke jibintar lamarinsa kana da waɗanda suna jiye ma zahi Allah ya ba kowane wani wanda yau in ka zo ka zagi wani gaban shi zai jiye ma zahi to Allah ya ba kowa irin waɗannan mutanen mimma tarakal walidani to amma nan Allah yana nuhin na abun da iyaye suka bari wal aqrabuna da makusanta na zuriya sai sashe su taimaki sashe da dukiyar sashe majibincin lamarinka ne da Allah ya bari wanda zai jibintan lamarinka akan wata damuwarka kana cikin wani kunci to Allah sai ya hore wani wanda zai jiye ma damuwa da kunci lokacin da kake cikin damuwa kana cikin talauci akwai masu jiye ma kana cikin farin ciki akwai masu jiye ma Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum wa'annan da aymani inku alqawullanku ya kullu an karanta biduni alifin wa quri'a biha wallazina aqadat imanukum wa'annan da imanin ku ya kullu da su haka wasu malamai suka ce amma aymanu shine yafi bi an ta'ahadtum ma'ahum 'ala an-nusrati fil mu'amalati wanda kun yi alƙawari da su cewa za ku taimake ke ne juna a cikin dadi da ciwo na mu'amala to fa'atuhum nasibam Allah ce ku ba su rabon su an yi alƙawari cewa wani zo mu yi a kasuwanci ko kuma zo ka yi mini kulawa da gona ta kaɗau ɗan ga aiki wanda zai kula ma da gona to Allah ya ce idan aka hidda kayan lambu a bashi haƙin shi to kuma da yake yau an shiga cikin wani yanayi wanda mutane ba su jin tsoron Allah mutum ne za ka ba shi saƙo na ɗan uwa ya ci amana illa man rahima rabbi za ka ba shi saƙo amshi saƙo kai mawa ne wallahi zai juya wannan sakon bai kai shi malami na shekaran jiya ya ba wani mutum dubu tamanin da goma ya ce ya kai ma wani dubu tamanin ya kai ma wani dubu goma kai tsaye da ya zo sai ya sema mai dubu tamanin tiya uku na takin zamani shi mai dubu goma sai ya hita mutum shi yanzu bayan kwana biyu sai mala ya kira wai sako ya isa sai shi mai dubu goma ce bai iso gare shi ba mala ya ce a yanzu kawai ya fasa kan sako a kame kudin shi sai kuma aka koma rigingimu yanzu karshe dai mala ya ya ciro mai takarar jandarmeri ya ce mu haɗu can ya cancanci hakan domin rashin kan wannan sako suka ce ga malamin addini za a ce ku diba ku ga malami bai ba da haƙƙin yaron shi shi ko malamin da ya karanta wannan aya Allah ce wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasiban ku ba su rabon su kun yi alƙawali da su cewa in dai ta yi daɗi in ba ta yi daɗi ba da an hidda za a biya shi to a biya shi yanzu an ba shi dubu tamanin na aikin da ya na wahalar da ya shi kuma wancan ya yi salle ya yi minan ake cewa ya yi ci ɓagas ba gendarmerie ya kamata a kai shi ba ni son ne a yi mai febe gidan kusa kai tsaye saboda a video conference malam ya yarda da shi don cewa malam ya yi ji kamar kaina ka bada kuɗin kamar kaina irin ya huce siƙa yau siƙatun sabtun na to shine ubangiji ta'ala ya ce ku ba su nasibuhum kasonsu wannan ayar kuma tana karantar da mu cewa ya kamata duk wanda aka bashi wani kaso ya isar inna allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah mai bada shaida ne akan dukkan komai to ina ganin sai mu tashi aya ta gaba mu tashi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa tare da cewa wannan ayar akwai bayanoni na hadisai da yawa a karkashin wannan ayar amma saboda mun dawwale zance akan waccan aya zamu dakata ana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah kan karewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa